أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kama wannan rana ta litinin wanda ta yi daidai da goma ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan hudu 2022 sha Allah za mu ci gaba da tafsirin mu a cikin suratu hudun har yanzu inda muka tsaya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين حقيقة من أيك النبي موسى دا آيو يمو da hujja wadda take mabayyaniya da take nuna kaɗaitakan Allah da kuma annabtansa duka kamar yadda annabawan da suka gabace shi suka zo haka shi ma ya zo da nashi hujjoji mabayyana wanda suke nuna Allah shine ubangijin kowa da kowa kuma ba a haɗa wani da shi wajen bauta na'am ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun وما أمر فرعون برشيد إلى فرعون مكا أيكيش زواغ فرعون وملئه da jama'ansa wanda suke fadawansa masu jin ƙarfi da masu wadatansu fattaba'u amma duk sai suka ƙi bin al'amarin annabi Musa sai talakawa ne suka bi shi su manyan fattaba'u sai suka bi amra fir'auna umarnin fir'auna suka yadda da abin da yake kiransu zuwa gare shi na su bauta masa ba saɓanin bautan Allah da ci gaba da zaluntan bani Isra'ila. Wa ma amru fir'auna bi rashid umarnin fir'auna kuwa ba umarni ne na shiryayyen mutum ba umarni ne na wanda yake halakakke.
يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود يقدم قومه يوم القيامة shi zai jagoranci mutanensa ranar kiyama wato kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam faɗa cewa a filin kiyama kowane mayaudari da kowane makaryaci yana da tutarsa da za a nuna shi da jama'arsa kowa a filin kiyama ya gane shi to shi fir'auna yana daga cikin manya-manyan shugabannin kafirai da zai jagoranci mutanensa yawmal kiyamata a ranar kiyama a fito da shi yanda ya jagorance su ya koya musu kafirci ya ce shi ne Allah ya kuma yadda suna bauta masa ya kuma ja su ya kai su cikin ruwan tufana aka nutsar da su a cikin ruwan tufana haka za a ce zo ka fito kowa ya ganka a tattara masa mutanensa a filin kiyama ya jagorance su ya wuce a ce wuce da su ka kai su wuta da kanka yanda ka kai su ga kafirci da kuma ka kai su ga halaka a ruwan tufana haka yau kai ne za su ga kai da suka ji din kai ne za ka kai su wuta da kanka shine Allah subhanahu wataala ce kadum qaumahu zai jagoranci mutanensa yawmal qiyamata a ranar kiyama su bi shi kamar yadda suka bi shi a duniya wa awradahumun nara zai tuzgar da su cikin wuta wa bi salwurdul mawrud wannan tuzgawa abin tuzgawa ya munana shugaba ya jagoranci mutanensa ya je da kansa ya babbake su da shi da shi da shi da su duk su babbake a wuta to wannan shine waƙiya wadda take mafi muni na'am wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah bisar rifdul marfu wa utbi'u an biyarwa fir'auna da mutanensa la'anatan tsinuwa fi hazihi dunya a wannan duniya kowa yana tsine musu saboda mummunan halinsu don haka duk wanda ya jagoranci mutane bisa ga mummunan ɗabi'a to zai ci gajiyan wannan tsinuwa shi ma a kansa gargaɗi ne ga dukkan wani mutum ya yi ƙoƙari ya kafa abin kirki kar ya zama kai ne sanadin da aka assasa wani abu na ashararanci ko shedantaka to idan ma baka duniya waɗanda ka koya musu suna ci gaba da yi duk wanda ya tsine musu kai sai ka samu naka commission shine Allah subhanahu wata'ala ya ce an biyar musu da tsinuwa a a a wato a nan duniya fi hadhihi fi hadhihi a wannan duniya an biyar musu da la'anatan tsinuwa ko mu gashi nan duk wanda aka za ce ta birki kamar fir'auna kama karya kamar fir'auna tsageranci kamar fir'auna Allah wadare sai ka ce fir'auna Allah tsine sai ka ce fir'auna to haka duniya dai fir'auna ya gaji wannan tsinuwa saboda ya assasa sharri wa yawmal qiyama haka a filin qiyama ma zai sha tsinuwa in lokacin da aka kira shi aka ce zo ka jagoranci mutanen ka ka kai su wuta da kanka tunda kai ka koya musu kafirci ya zo ya jagorance su duk filin kiyama sai an ce Allah wadare da shi an tsine masa fir'aunan kenan shine wannan to kuma yau gashi nan wai a nan yana kai mutane wuta da kansa kai Allah tsine wa fir'auna kaga fir'auna da ana ta bi shi har ranar kiyama bi sarrifdu Allah wadare da wayannan masu taimako almarfud wanda ya tattara wai su masu taimakonsa da shi da su duka suka je suka shiga wuta a lahira na'am ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد ذلك wannan ayoyi da ake karanta maka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alba'il qura labarin alƙaryun kafurai ne muke ɗebowa daga ciki muke gaya maka na ƙusuhu muke ba da labarinsa alaika gare ka ya rasulallah min ha daga cikin wayannan alƙaryun kafirai ƙa'imun akwai wanda aka halakar da mutanen ciki wurin ya zama kufayi amma gine-ginen suna nan har yau ba abin da ya same su wasir akwai wanda kuma da aka tashi halakar da mutanen da mutanen da garin aka dandake gabaki ɗaya ya zama ko alamunsa ma babu
وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبير ما ظلمناهم da muka halakar da su muka rugurguza su ba zaluntan su muka yi ba lokacin da muka halakar da su ai ba haka kawai aka halakar da su ba su da wani laifi ba walakin sai dai zalamu anfusahum su ne suka zalunci kawunan su da kafirci amma a ganat anhum alihatuhum gumakansu da suke bauta bata wadatar musu da komai ba daga azaban Allah lokacin da ya zo allati yad'una wanda suke mabauta min dunillahi kuma bayan Allah min shay'in basu rage musu komai ba daga azaban Allah lamma jaa amru rabbika lokacin da umarnin ubangijinka da halakar da su yazo wama zaduhum babu abinda gumakansu suka ƙara musu gaira tatbib sai dai asara kawai nan وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وكذلك هكذا أخذ ربك رقم أبنجد كيكي إذا أخذ القرى idan ya kama mutanen alƙarya an ce ƙura an ce alƙaryan ne amma abin da ake nufi a hala ya kama mutanen garin wahiyya zalimatin alhali tana mai zaluntan kanta da zunubai to babu wani wanda zai iya kare musu wannan azaban duk wanda ya zuga su da wanda ya daure musu gindi su ci gaba da saban Allah ba za su ganshi ba lokacin balle ya zo ya tabuka musu komai inna akazahu sannu da riƙon sa alimun ubangiji riƙon sa mai radadi ne shadidun mai tsanani na'am إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود abi musa ya fitar bi musa al'ashari ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce inna Allah halayun lilin zalimi Allah yakan yi jinkiri ga mutum azzalimi hatta iza a kazahu ya ba shi lokaci mai tsawo har lokacin da ya kama shi lam yuflitu ba zai kubuce masa ba wai kar ka ga cewa kana ta shakiyanci kana ta ta'addanci kaga babu abin da ya same ka to ba shine wai shikenan ka sha ba a duniyar ma ba shine kasha ba an ce in an roƙi Allah akan al'amari Allah yana iya jinkirta al'amarin shekara arba'in wani abu da yake samun ka na bala'i wani abu ne da ka yi shi shekara arba'in da suka wuce Allah wani ya maka addu'an Allah wa dare ko Allah ya isa a kai sai ka ga yanzu ya zo ya same ka saboda haka kar ka ga wai dan kana ci gaba da shegantaka Allah ya barka ka ɗauka shi kenan ya kyale ka kenan to shine shehu ya kawo wannan hadisin cewa ai ma'anar cewa idza akadalika akada rabbika idza akada alqura wa hiya zalima za ka ga mutum ya kamar fir'auna shekara nawa yayi yayi shekaru yana ta zalunci sai da aka shekara aka ce wajen shekara 40 sannan wannan sakamakon ya zo ya same shi lokacin da annabi yusuf ya ga cewa zai zama sarki a mafarki zai zama shugaba mutanensa da ‘yan uwansa duk zama suna bin sa aka masa hasada aka yi masa sharri aka yi menene sai da aka shekara arba'in wannan abin ya zo ya tabbata abin da ba su so ɗin bayan sun sha wahala sun sha talauci sun sha menene sun sha fari sun sha damuwa sai bayan shekara arba'in annabi yusuf ya zama abin da ya zama hakan ta zo ta tabbata saboda haka kada mutum ya rin wannan nasiha ne da gargadi ga dukkan wani azzalimi karka kana ci gaba da zalunci kaga ka danye ana ta Allah wadarai ana addu'a ana menene kaga ka dan shekara biyu uku ka ce ai ai addu'an talakawa bai ci kamar yadda wani katon banza ya faɗa to karka yi haka ka tabbatar da cewa wani abun Allah ya jinkirta sakamakonsa sai nan da shekara ko goma ko ishirin ko talatin ko arba'in wannan bala'in sakamakon zaluncin da cutan da kai ya dawo kanka shi yasa wani sai ya zo tsufa ka tausaya masa ya yi ta aikata mata an sai yana matashi ya yi ta ta'addancin sa ya yi ta ƙetare iyakansa yana ganin ya sha shi ya gagara alhali bai sani ba Allah ya masa rango ya masa jinkiri ne to shine sakamakon wannan hadisin da Abu Musa al-Ash'ari ya fitar wanda Imam Bukhari da Muslim suka fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana jinkiri ga azzalimi har ya dau lokaci amma lokacin da Allah ya zo ya kama shi ba zai taɓa kubucewa Allah ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayan bayan ya faɗi wannan hadisi yace wa kazalika akhadha rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatun in akhadahu alimun shadid shehu yace haula itabu fir'auna wayannan sun bi fir'auna fa gure kofil bahari aka nutsar da su cikin kogi wa wuridun nara kuma sannan za su je kuma lahira kuma a tuzgar da su cikin wuta ma a fir'auna tare da fir'auna yace qur'ani ya ambaci wasu mutane nau'i nau'i nau'i har guda bakwai wanda suka bi abubuwa guda bakwai dukkan su sun samu sakamako na abin da suka aikata yace kabila ya bi son zuciyansa son zuciyansa ya bi shi abin da ya bi kenan Allah ya halakar da shi sakamakon wannan abu da ya bi kaga guda ɗaya ko yace a ina ne kabila aka gane shi ya bi wani abu wanda ya halakar da shi Allah ya ce faɗawa atlahu nafsuhu don haka nafsinsa ne ta jagorance shi ya bi hawan nafsi da ya bi hawan nafsi sai ya kashe ɗan uwansa faƙatala akihi faƙatalahu fa asbaha min al-khasirin sai ya wayi gari yana cikin masu nadama ya rasa yanda zai yi tsinuwa ta same shi a duniya saboda me saboda bin nafsu ba abinda zaka samu idan ka bi nafsu sai yace illal khusran sai dai ka samu asara wannan dama da nadama kuma Allah ya sifanta na biyu kenan Allah ya sifanta wani daga cikin malaman bani Isra'ila shine Bil'amu dan Ba'ura shi kuma shi ma ya bi wani abu ne Allah ya halakar da shi akhalada ila al-ardi wattaba'a hawahu shi kuma ittaba'a hawahu ne wancan ittaba'a nafsa wannan ittaba'a hawahu suliba ma manahu Allah tabaraka wa ta'ala sai aka kwace masa bai wanda Allah masa na ismul azim da malanta da komai ya zama kafiri ya zama masallu kama sallal kalbi in tamir alaihi yalhas aw tatruku yalhas sannan akwai wasu mutane su kuma su ma sun bi wani abu na uku kenan wanda Allah ya halakar da su da abin da suka bi shine waɗanda suka bi sha'awoyi sha'awoyi aikata abin da kaga dama na sha'awa shine Allah subhanahu wata'ala ce fa khalafa min ba'din khalfun aba'u salata wa tabu shahawa shine nake tsoro mutanen mu da ake cewa yan hakika sifan su kenan duk inda ka samu dan hakika aba'a salata wa tabu shahawa to fa sawfa yalqawna gayya Allah yake sakamakon su wuta to wannan na uku kenan sai wasu mutane ittaba'u ru'asa abalala su kuma sun bi shugabannin bata ne istabarra allazina tubi'u min allazina istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azaba makoman su asara ranan kiyama mutanen fir'auna su ma haka sun bi umurnin fir'auna ittaba'u amra fir'auna wa ma amru fir'auna bi rashid shi kuma fir'auna suka bi umurnin sa ko ba na shari'a bane wanda mun karanta kenan dazu ya ƙadumu ƙaumahu yau malƙiyama fa'aura da humun nar. Hakanan Iblis wasu mutane sun bi shi, Allah ya ce ina ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manitta ba aka minal gawiyin su wanda suka bi su su ne halakakku suka bi Iblis wa inna jahannama la mau'idahum ajma'in jahannama kuma ita ce ma'alƙawartansu inda za a kai su gabaki ɗaya don haka bin iblisa shi ma makomansa wuta ne wayannan guda shida kenan da suka bi abubuwan da suka bi sakamakonsu ya zama asara sakamakonsu ya zama halaka sakamakonsu ya zama wuta sai na bakwai qaumun ittaba'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutanen da suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma yadda suka samu sakamakonsu don haka duk biyayyan da suka yi za ku samu sakamako wayancan shida sun yi biyayya sun samu sakamako wayanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma Allah ya faɗi sakamakon su su kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah in kuna son Allah ku bi ni sai Allah ya so ku sakamakon bin mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai ya gadar mana da son Allah subhanahu wa ta'ala wanda dalilin sa ne mutane za su samu tsira kamar yalla Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata shine sai shehu ya ce bari in rufe muku da wannan hadisi na kudusi Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta wa kaina da ni na halitta halittu in zalunce su na haramta wa kaina in yi zalunci to kai ba kai ka halitti mutum ba ina ka samu daman ka zalunce shi wanda ya halitte shi ma ya ce ya haramta zalunci wa kansa zalunci akwai zaluntan kai shine ka jefa kanka cikin ma'asiya saban Allah da ƙetare iyaka akwai zaluntan Allah shine ka tara wani da shi cikin bauta akwai zaluntan bayin Allah shine ka tauye musu haƙƙinsu wanda mu yanzu duk bamu duban wannan abin da muke duba kawai na bayin Allah ne ko waja altuhu bainakum muharraman na sanya zalunci a tsakaninku da juna haramun ne kar wani ya cuci wani ko da daidai da fatan farce ba haƙƙinka bane in ka cuci wani ko a cikin dukiyarsa ko a cikin mutuncinsa ko a cikin haƙƙinsa kowane irin haƙƙi ne to Allah subhanahu wata'ala sai ya kama ka da wannan zalunci yace fala tazalamu dan haka kar ku zazzalunci junanku ya ibadi ya ku bayina kullukum zalun dukan dukan ku batacce ne illa man hadaituhu sai wanda na kaddarta masa shari'a fastahaduni kowannen ku ya nemi shari'a na uhudikum in shiryar da ku ya ibadi ya ku bayina kullukum ja'ikum dukkan kuma yunwaci ne illa man at'amtuhu sai wanda na arzuta shi da abinci fastaqimuni ku nemi arziki na na ciyarwa utimkum in ciyar da ku ya ibadi ya ku bayina kullukum arun dukkan kuma tsareci ne illa man kasautuhu sai wanda na arzuta shi da sutura ba haka kawai ake samun sutura ba sai da kaddartawan Allah fastakasuni ku nemi suturtawa na akusukum ko ukusukum in muku tufa ya ibadi ya ku bayina innakum tuqdiuna ku kuna kuskure bil laili wan nahari dare da rana wa ana gafiru dhunuba jami'an ni kuma ne nake gafarta zunubai ga baki daya fastaghfiruni ku nemi gafara na a gafir lakum in muku gafara ya ibadi ya ku bayina innakum lam tablughu durri ku ba yanda za ku yi ku cuce ni ba ku isa ku cuce ni ba fatadurruni balle ku cuce ni walan tablugu naf'i ba ku isa ku amfane ni ba ba ku kai ku amfane ni ba fatanfa'uni balle ku amfane ni ni ne mai amfanan ku ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum da na farkonku wa akirakum da na ƙarshenku wa insakum da mutanenku wa jinnakum da aljannunku kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin su tattara imanin su yafi na kowa kaman sai imanin sayyidina abubakar ko imanin sayyidina ali ko sayyidina umar ko sayyidina usman a ce zuciyan kowa a duniya ya kai haka shine atqa ina ce wa sayyidina buhal atqa ko to da za ku zama haka ma za da zalika fi mulki shay'an ba abin da za ku ƙara min a mulki na domin bin ku da rashin bin ku baya ƙara mulkin Allah da komai ya ibadi ya ku bayana law anna awwalakum da na farkon ku akhirakum da na ƙarshen ku wa insakum da mutanen ku wajin nakum da aljannun ku kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin za su tattara su zama kan zuciyan wanda yafi kowa shegantaka da kowa zai zama kamar fir'auna baka baka rage Allah da komai ba ma na ƙasa zalika min mulki shay'an ba abun da wannan zai rage min na iko na inda Allah subhanahu wataala ya ibadi ya ku bayina inna ma hiya nam law anna awwalakum wa akhirakum da da na ƙarshe na farkon ku da na ƙarshen ku wa insakum da mutanen ku wajin nakum da aljannun ku amu za su tsaya bi sa'idin wahidin a bigire daya kowa ya tsaya a waje a waje daya fasa'aluni kowa ya ta roƙo na kyautan da yake so in bashi fa daitu kullu insanin mas'alatahu na bawa kowa daga cikin ku abin da ya roƙa kowa ya faɗi duk iya burin sa na duniya in biya masa ma na kasa zalika ma indi illa kama yanqusul mihyatu idza urkila fil bahr ba abinda wannan kyautan zai rage daga arzikin da yake guri na sai kamar abinda filalan zare zai zai rage in an in zai rage in an sa a cikin teku a cikin teku aka zare shi ya ibadi ya ku bayina inna ma hiya a amalukum wayannan dai abinda kuke gani ayyukan ku ne usiha lakum kawai nake tattara muku na kawo ku ne kowa ya je ya aiki kar ka dauka za ka yi dan ka amfane ni ko dan ka cutar da ni dan ka amfani kanka ne in kai aiki don kanka in kai nagari don kanka in kai rashin nagari don kanka dan haka ayyukan ku ne nake tara muku sun ma'ufikun iya sannan in cika muku ita har ma in ninninka muku ina alheri da gida goma goma har gida saba'in ko? to faman waje da kairan duk wanda ya je lahira ya samu alheri to fali amadillah ya gode wa Allah waman waje da gaira zalika wanda ya je lahira ya samu sharri fala ya luman na illa nafsahu kada ya zargi kowa sai kansa don abin da ya tara ya je ya samu abin da ya shuka ne ya je ya girba wannan hadisi kuma imam muslim ne ya fitar da shi na'am wa kazalika shine ya sake maimaita ce to kaga wannan shi ma la yalumanna illa nafsuhu din yana daidai da fasaran ayan haka nan akhadha rabbika riqan ubangijin ka yake idza akhadha alqura in ya kama alqarya wa hiya zalimatun alhali ta zalunci kanta inna akhadhahu riqan Allah alimun mai radadi ne shadidun mai tsanani ne sai yace inna allaha tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala la yumli lizalimi yakan yi jinkiri ne kawai ga azzalimi yumli yakan yi jinkiri yumhilu yakan jinkirta amma wala yuhmilu baya kyalewa in kaga Allah ya kyale da kyale hakinsa ne amma ka ka zama azzalimi kuma Allah ya kyale ka in kaga ya kyale ka dai jinkiri ne kan daukan lokaci ne amma ba zai kyale ka ba la yuhmilu baya kyale yumli yana jinkiri zinkiri wa rubbama yuhmilu sau da yawa yakan kyale azzalim azzalim azzalimi li'annahu la yafutu shay'un dan duk kyale shi da akai ba abin da zai kubutar wa Allah ba zai iya tserewa Allah ba wala yujizuhu shay'un ba abin da yake gagaran Allah inda ma ya akuzuhu dan da Allah ya tashi kama shi lam yuflithu ba zai kubuce masa ba walakin sai dai Allah kan la yuhmilu baya kyalewa saboda shi adilin sarki ne ba za ka zalunci bawan sai ya kyale ka ba duk abin da ka gani ko a ƙarshen rayuwanka na sharri da ya same ka ka tuna baya wani irin sace-sace kai wani irin cin amana kai wani irin zinaci-zinaci kai wani cin amanan makwabta kai wani duk abin da ka aikata ana tara maka akwai azaba a lahira akwai sakamako a duniya wani irin cin amana kai duka Allah dai ya kyale ka ne in ka ga haka wani abu ya zo ya same ka ba akwai abu ɗaya shine ka fahimci ka yi kuskure ka zo ka tuba ka yi ta kukan laifin ka ka nemi gyarawa tsakaninka da Allah waɗanda ka zalunce su kuma ka mayar musu ta haƙoƙinsu Allah ya samu dace na'am inna fi zalika cikin waɗannan ayoyi cikin waɗannan isharori cewa ga abin da ya samu kafiran baya la'aya lalle akwai abin lura ga duk mai hankali amma fa ba kowa yake luran ba sai liman kafa azabal akhira wanda yake tsoron azabal lahira shine in yaji zai razana ya gyara halinsa zalika wannan rana ta kiyama yawmun rana ne majmu'ul lahun nas wanda za a tara mutanen farko da mutanen ƙarshe ga baki ɗaya a wurin a ɗaga kowa a lahar usul ashadi a yi masa hukunci wa zalika wannan rana yawon rana ne mashhudun wanda dukkan halittu za su halarce shi sai Allah ya yi hukunci wa kowa ya yi ma kowa adalci nan domin haka mutane ga mutane sun sake abinsu yanzu yau suna aikata abin da suka ga dama kai ne ɗan yankan kai kai ne ɗan kwakwale idanu kai ne ɗan cin amana kai ne ɗan zamba cikin aminci kai ne ɗan kidnapping kai ne ɗan menene kowa yana abin da ya ga dama yana ganin kamar wai dan ya ga ba abin da yake faruwa ya sha to wannan abin da malami yake ga mana shine shehu yake ga mana anan shine baka sha ba na'am wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud to kuma Allah sai bada amsa to wai wannan jinkirin da kake ta gani kaman ana tsoron ka ne aka kyale ka ai ba ana tsaron ka ne aka kyale ka ba wa ma nu akiruhu ba wani abu yasa muke jinkirta bala'in da zai samu mai saba mana ba ba wani abu yasa muke jinkirta bala'in da zai samu dan ta'adda ko macuci ko maha'inci ko maciyin amana ko mazambaci ba illa li ajalin ma'adud sai dai kawai mun bawa abun lokaci ne shi Allah ba ka fashi ya canza filan din sa in kai kaza ya ce sai shekara goma to sai shekara goma ta zo kaga sakamako ko ya yanka maka sai shekara biyar to sai shekara biyar din ta yi ka ga sakamako ko ya yanka maka sai ka zo tsufa shi yasa ko a jiki ma in ka ci bashi sai ka biya to balle a cikin halayen jama'a yanzu za ka tamu ka samu tsoho ya ce ai wallahi da irin kayan da muka ɗauka ne shi ne kwankwaso na ka gani ya tambaya kenan ko to me yasa bai tambaye shi a lokacin da yake yi ba babu ko ka ji mutaci ta lokacin ma da zuwa ka ga irin takaddacin da muka yi mu yi tsalle daga kan bishiya mu faɗo mu yi meme shi ne yanzu gaɓoɓin nan na wata wurin da na taɓa gurɗewa yanzu wurin da kaza ka ga tambaya ne to kuma Allah ai yana sa nan su zama ayoyi ne gare ka yanda jikinka ya tambaye ka haka ɗabi'o'inka ma sai sun tambaye ka sai dai in ka gyara tsakaninka da Allah ka tuba kawai na'am yawma kuma shine zamu ga aya ya ishe mu hankali yanzu ka duba mutane ka gani duk inda aka ce maka wannan tsohon asharari ne ko tsohon mashayi ne ko tsohon mazinaci ne ko tsohon barawa ne ka taba gani ya zama mutumin kirki ko ya zama wani wani abu mai mai abin sha'awa a cikin al'umma mafi yawanci a ƙarshen sa sai ka ga rayuwar abin tausayi ne ta gama lalacewa wani ma Allah ya nade shi kana ta tausayin sa kana bar sadaka da ka san abin da ya amata sa ba ka ba shi ba to duk ba wani abu ne mugayen halayen mutane ne yake bin don haka wannan fa gyara ne gare mu sosai musamman matasa matasa da sauranmu ka tsara wa kanka rayuwa mai kyau kar ka ɗauka wai kai ɗin nan yanzu kana yin abin daga dama kawai wai shi kenan kana morewa ne ina ku duba yan shaye shayen nan wai ka ga ya zo ya zama wani mutumin kirki ko ya zama wani mutum babban mutum ko mai daraja ko mai menene ya yake karewa a haka kamar mutu a bola ba dauke ka yar mutane suna gudun sallan ka ana ce wani ya rasu wani ne eh to bari mu je mai ana wallah sai ga mutum ya zulle saboda haka kowa ya yi wa kansa gyara shine Allah ya ce ba muna jinkirta shi dan wani abu sai dan mun bada ajali kawai Allah ya sa lokacin sai lokaci kaza ya kama ka shi yasa kawai bai kama ka ba sai ka ji mutum ce a yi ta addu'a mu a yanzu mu duk abin da aka yi mana babu abin da zai faru za ka gani akwai ran da zai faru Allah ya sauwaka.
يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد يوم يأتي رانا da azaban zai zo musamman na kiyama la ta kallama nafsun ba ran da ta isa ta yi magana a nan duniya kan za ka yi ta rashin kunya ka buɗe baki ka faɗi abin da kake so ka yi izgilinka Allah na ganin ka yi kyale ka amma an je lahira ɗin ba wanda zai ce ƙala daga kaga hisabin ka kasan laifinka ne shi kenan illa bi iznihi in kaga wani ya yi magana a filin kiyama to Allah ne izini ya ce wani ka yi magana amma tsoro ma kawai ba zai bar ka yi magana ba gwamna ma kawai ya tara mutane ce waye yake da ra'ayi kaza sai ga mutane wasu suna tsoro gaskiya ne ma suna tsoro su faɗa balle Allah subhanahu wataala ya tara mutane a filin kiyama wa minhum cikin mutane akwai shaqiyun wanda yake shaqiyi ne yayi shaqiyancin sa yanda yake so to in yaje lahira ko zai gamu da gidan shaqawa shine gidan wuta wasa idun akwai wanda yake mutum ne mai arzikin lahira mutumin kirki salihin bawa in yaje lahira kuma zai samu sakamako mai kyau na'am fa ammal ladina shaqu fa bin nari lahum fiha zafirun wa shahiq wa ammal ladina shaqu amma wanda suka yi shaqiyanci suka rayu a shaqiyai tun daga kafirai har zuwa mabiyansu to hafin nari wayannan kan Allah ya alƙawarin gidansu gidan wuta ne a cikin wuta za a kora su lahum fiha zafirun zaka ji su akwai kururuwa a cikin wuta وشهيق da shesheka amma baya musu amfani
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد خالدين فيها هكذا تدوم أتكم وتنن لأذابا نن ma damatis samawati wal ardu matukan sammai da kasai suna nan to malamai suka ce to matukan sammai da kasai ai nan duniya Allah subhanahu wata'ala ya ce an rurrushe sama an an an an hikkece kasa ko ko kuma an nada sammai an nada kasai ko to to ma damatis samawati me ma'anan sa sama da ta dawoma kenan aka ce a'a shi balarabe ya saba in zai magana in zai ce abu dindindin ne sai ce saboda bai kawo maganan ma karewar sama da ƙasa ba sai ce matukan sama da ƙasa tana nan to shine aka musu zance daidai da yadda suke zancen su wasu malamai suka ce a'a a lahira akwai sama da ƙasa tunda akwai abin da yake rufi ga yan aljanna akwai abin da yake ƙasa mataki ga inda yan aljanna suke takawa akwai yan da yan wuta abin da yake rufe yan wuta akwai abin da yake rufe yake yan ƙasa inda yan wuta suke taka to sama da ƙasa kenan to ba to matukan sama da ƙasan lahira ake magana ba ta duniya ba in suna nan to wallahu alam inna rabbaka sanni dai ubangijin illa ma sha a rabbuka haka za su zauna cikin wannan azaba har zuwa yanda ubangijin ka ya so inna rabbaka sanni dai ubangijin ka fa'alun mai yawan aikatawa ne lima yurid ga abin da yake nufi abin da ya nufi ba mai hana shi aikatawa nan وأما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجلوز
wa amman lazina su'idu wanda Allah ya sa suka yi arzikin lahira suka zama salihan bayin mutanen kirki na gari kuma muminai fa fil jannati wayannan sun je lahira za a shigar da su aljanna khalidina za su dawama fiha a cikin aljanna ma damatis samawati wal ardu matukan sama da ƙasa suna nan illa ma sha'a rabbuka sai dai yanda ubangijinka kuma ya so a ɗa'an wannan kyauta ne da Allah zai ma ‘yan aljanna gaira majizuz wanda ba za a yanke shi ba har abada.
Fala ta ku fi miriyatin mimma ya abudu ha'ula, ma ya abudu na illa kama ya abudu aba'un min qabin. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص فلا تك في مرية kada wani shakku ya shige ka kace to wai me yasa suka dage mu wayannan gumaka ne ko suna da wata yar hujja ne a'a ba su da wata hujja kar ka zama kana kokanto min maya abu da haula daga abinda wayannan kafiran ka suke bautawa na gumaka kace ko suna ganin kamar sun fi na farko hujja ne maya abuduna ba dan komai suke musu bauta ba illa kama ya abu da aba'uhum gado ne kawai iyayensu aka suka tashi suka ga suna bautan wayannan gumaka su ma sai suka dauki gunki abun bauta ba dan wai suna da wata hujja ta kamanniya ba Allah subhanahu wata'ala yace abinda ba iyayensu suke bautawa min qablu kafin zuwanka wa inna mu ku la muwaffuhum wallahi za mu cika musu nasibahum rabansu na azaban Allah in na zamanin kan ne suka bauta gunce ko na zamanin baya duk daidai suke za mu haɗa su cikin azaba kuma mu ba su rabansu gaira manƙos ba a rage musu komai ba nan ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب ولولا كلمة بعد وسو كلمو بيبا ولا قرأتنا موسى الكتاب حقيقة من با ومو والنبي موسى لتاتي شنع التوراة كمن يند مكباك القرآن حكبا مكبا النبي موسى التوراة فاكتلف فيه aka samu rabuwa kai a cikinsa wasu suka yi imani wasu kuma suka ƙaryata don haka don wasu sun imani da alkur'ani wasu sun karyata alkur'ani ai kamar yadda wasu suka karyata a taura ne wasu suka yi imani da ita na'am walaula kalimatun in ba dan kalma ba sabakar da ta gabata min rabbika da goban gidin ka cewa hisabi sai a lahira zai yi laqudiya bainahum da an riga an yi hisabin tsakanin su tun a duniya wa innahum su dai lafi shakkin wallahi suna cikin kokanto minhu daga wato ranar tashin alkiyaman nan murib mai sake auka su cikin kokanto shi Allah subhanahu wata'ala duk abin da kaga kana yi kana ganin natijar sana'ad na alqur'ani duka ai mu'jizan alqur'ani ne kuma tabbaci ne gare ka idan yanzu misali kana fama da wani ciwo ka karanta ayatul kursi ka tofa ya warke to me yake nuna maka yana nuna maka wannan alqur'ani fa gaskiya ne ko ma ciwo ko magani kaza an yi kaza an yi kaza likitoci duk sun gagara a ce to sai a koma addu'a sai a zo a rubuta wasu ayoyi a baka ka sha sai ka warke to me yake nuna maka ya kamata wannan ya daɗa duka waɗannan abubuwa suna daɗa nuna maka ka ƙara ƙarfin imani ne da alƙur'ani ka ƙara ƙarfin imani da addinin da ya zo maka gaskiya ne shi yasa Allah ya sa warakan ta hanyarsa don ya zama maka ishara in muna son mu gane wannan mu gane daga annabi isa ubriul akamaha wal abrasa wa uhuyil mauta duk yana ta mene bi iznillah ai duk wannan warkarwa ai a matsayin mu'jiza ne warkar da makaho da yayi kusan ni fa annabin Allah ne in ba na haka ba yaya na warkar da wanda aka haife shi a makaho ko wanda yake mai barar shi yasa duk abubuwa ake ɗebowa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a matsayin yaye bala'i a matsayin mu'jiza ne an rasa abinci ya yawaita abinci an rasa ruwa ya yawaita ruwa an samu ko wani mutum ya an cire markata da ido ya mayar ya shafa ya yi tobi ido ya warke duk wannan me yake nuna yana nuna maka cewa wannan annabin gaskiya ne to hanyoyin da Allah zai fito da su ke yake fitowa da su kenan don ya nuna maka ka rike wannan addini ba shine gaskiya amma ba zai zo shi yana kansa yana ce maka baka isa ba ko a turo mala'iku suna ce maka ka bi annabi annabin ma ya faɗa baka dabal la turo mala'iku dan haka wannan su ne yan sakon Allah waɗannan abubuwan ayoyi mu'jizozi addu'o'i ayoyin alqur'ani wasu abubuwa duka duk suna nuna mana cewa wannan alqur'ani shine gaskiya iyakacin abin da Allah zai mana kenan in mun karba mun shirya shikenan shi yasa ake son ko malami ne yayin addu'a ka zo kan rubutu ka ce to Allah ne fa wannan daga Allah ne mu na mu kawai iya Allah ya sanar da mu ne amma aikin Allah ne mai yin wannan don ka daɗa jan mutum kamar na shi da imaninsa da Allah. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Innahum su lafi shakkin wallahi tana cikin kokanto minhu daga tashin alƙiyama murid mai daɗa jefa su cikin shakku. Na'am.
Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. إنه بما يعملون خبير نعم كلاو إني دكنا بيموها وإن كلا شيني نامو أنا كو وإن كلا kowanne la yuwaffiyannahum rabbuka amalahum sai Allah ya cika musu wato ayyukansu yanda aikinsu yake haka Allah zai saka wato duk wanda ya aiki Allah zai biya shi daidai da abin da ya aikata sai dai kawai in gafara ta shiga amma kowa Allah zai ba shi sakamakon aikinsa daidai mai yin nagari sai dai ya ga ƙari mai yin na banza sai ya ga daidai abin da ya aikata sai dai in gafara ta shiga a shafe amma in neman gafara bai shiga ba za a cika ma kowa aikinsa innahu shi Allah bima ta'amaluna da abin da kuke aikatawa sai ce khabirun bai ce alimun ba ana saboda wata ma'ana mai zurfi shine khabiru wai karkace abin da kake yi a bainar jama'a ai shine zunubi a akwai wanda kake yi a koyi akwai wanda kake a zuci to sai Allah ya kawo kalmar khabiru masanin boyayyen al'amarin ka ne sakamakon har abin da kake boyayye sai dai Allah ya baya kama mu da abin da zuciyar mu ta yi wasu wasi da sahabbai da aka kawo wancan aya cewa in tukufu ma fi anfusukum aw tubduhu yuhasibkum bihi Allah da haka abin yake fa ga sun liman ya sha wa yu'adhibu man ya sha sahabbai hankalin su ya tashi suka yi dangazo suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka durkusa suka zuba akan gwiwoyin suka durkusa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce an aiko maka da ayyuka aika mun karba sallah da azumi da sauransu wannan aya da aka saukar maka ya rasulullahi alaihi a roki Allah ba za mu iya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuna so ku yi magana irin na mutanen annabi Musa kenan Allah ya faɗi magana suka ce sami'na wa ataina tunda Allah ya saukar ku sai ku ce sami'na wa da'ana har mu ga abin da Allah zai yi amma dai yanzu kan wannan shi ne shikenan suka ce sami'na wa da'ana suka tashi suka tafi to shikenan da suka ce sami'na wa da'ana sai Allah ya saukar da da afwa amanar rasul aka fara yabon annabi sahabbai sun yi imani duk da wannan tsanani da aka ce in tufu ma fi anfusukum aw tubduhu yuhasikum billah amana ar-rasul da wannan bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna suma sun yi imani kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir to sakamakon sai Allah ce to ku je la yukallifu Allahu nafsan illa wusa sai aka dauke mana abinda matu wasu su bihi annafs aka dauke mana wannan to amma dai Allah yana sanar da mu ko na zuciyar yana gani dan kai ma ka san me kake me kake kulla a zuci na'am innahu shi kabirun masanin boyayyen mata amaluna abinda kuke aikatawa ne na'am فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تبغوا إنه بما تعملون بصير وللم ميدا هنك لمنا ga Allah yana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fastaqim kama umirta dan haka ba wani shaytani duk wanda yake maka wai shi wai wani masani ne ƙarya ne ba masani bane ba arki bane ba wani shaidani da zai zo ya ce maka wai kar ka bi umarnin Allah yanda ya maka annabi ne nan ake magana da shi fastaqim kama umarta ka tsaya akan hanya tsam yanda aka umarce ka kar ka saba wa umarnin Allah shi manzo Allah ya kai akan umarnin Allah sai kai bayan Allah nan duka da waliyan Allah nan da sahabban manzon Allah nan duka akan umarnin Allah sai dai kai to ya za a yi wani shaidani kawai zai ce maka ya maka sassauci ka je kai abin da ga dama ai da gani ka san wannan jakadan iblis ne ba jakadan shehu bane ba jakadan Allah ba wannan ba na manzon Allah ba Allah ya ce manzon Allah ka tsaya tsam akan hanya ya Muhammadu ga shehun ne yake rubutawa yace ya Muhammadu alal amali bi amri rabbika shi yayi tafsir wanda kake cewa kana bin so kana wani kage kagen banza ka tsaya bisa aiki da umarnin Ubangijinka. Kama umarta kamar yadda aka umarce ka, sai shewa ya ce, Amarallahu nabiyahu an ya saƙima kama amarahu. Allah ya umarci annabin sai ya tsaya a kan hanya tsaf kamar yadda ya umarce shi. Wa man taba ma'aka da sahabbanka su ne wanda suka tuba tare da kai, wal yastaƙin man taba ma'aka shi ma. ba a ce annabi bane kalle ka ce a al'amurad a wannan nabiyu ne kawai banda mu to wal yastakin man taba ma'aka wayanda suka musulunta tare da kai su ma su tsaya akan hanya tsam yace rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shehu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sara ahu shaybu furfura ta fito masa da wuri shabara asu kansa yayi furfura qabla waqati shaybi kafin lokacin furfura ya zo kallamuhu sahabban manzon Allah suka yi manzon Allah magana ya yi burburanka ta riga namu fitowa ya rasulallah ya manzon Allah ina jiya ne don ka da lafazin shehu ibrahim ne da kansa fadillah fa asra ilayka shaybu furfura ya maka gaggawa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake shayyabatni hudun wa akhawatuha suratu hudin da muke karanta yanzu gata da irinta ‘yan uwanta su ne suka sa ni kurkura saboda abubuwan da yake cikinsu na wa'azi da gargadi fastaƙin kama umirta wa man taba ma'aka to wayannan su ne suka sa ni kurkura yaya zan yi in yi istiƙama tab kamar yadda aka umarce ni ƙalu suka ce biki sasil an biya'i da abubuwan da suke cikin surorin wanda suka sa shi furfura kistosin annabawa halakul umami ba shi labari yadda al'ummu sai suka tambaye shi kai suka ce biki susul anbiya'i saboda kistoshin annabawa da yake cikin surorin wa halakul umami saboda baka labari da ake yi a cikin surorin na halakan al'ummu alala nace ba wannan ne yasa ni furfura ba bi ƙaulihi saboda faɗin Allah ta'ala fastaqim kama umirta wannan shine yasa ni furfura amarahu Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala ya umurce shi an yastaqima ya tsaya tsaf akan hanyar addini kama amarahu Allah tabaaraka wa ta'ala kaman yanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya umurce shi fastaqim kai ma to ka daidaito akan hanya inji shehu al'istiƙamatu daidaitu wanda ake nufi an yastaƙima lisanul abdi harshen bawa ya tsaya akan gaskiya abin da ya faɗa har zuci haka yake watastaƙima jawarihu gaɓoɓinka su tsaya akan gaskiya ba ta saƙa ma abin da aka hana ta wa ƙalbuhu zuciyar mutum ya tsaya akan hanya tas wa ruhuhu ruhin mutum ya tsaya akan hanya tas wa kulluhu dukkan mutum gaba ɗaya ya tsaya akan hanya لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم دم من الله صلى الله عليه وسلم اتصف بذلك يا تفتر ونن وأمر يا أمر تمن تبعه وان دي بيش أن يستقيموا كذلك ثم سديدتو هكا فلا بد باب مكوى جمتم min tarkin duniya daga barin shagaltuwa da duniya wani ikibali alallahi tabaraka wa ta'ala ya fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala gadangadan hatta ta hasulal istiqama har daidaituwa akan hanya ta tabbata allati hiya nisfu taqwa wanda ita ce rabin tsoron Allah wa nisfu sidqi wa nisfu as-sidqu wal ikhlas ɗaya rabin kuma shine gaskiya da ikhlasi istiqama rabi الصدق والإخلاص في الأمل ربي in ka samu haka ka samu takawa wannan shine shehu wannan shine mai dariƙa wannan shine mai karama wannan shine sahibul faiba to wani dan iska ne ya samu wancan da yake koya maka to babbar cin amana ne haka masu halakar da mutane bala'i za samu babba don cin amanan shehu ne cin amanan shehu tijani cin amanan manzon Allah ne cin amanan Allah ne ka zo ka samu mutane suna an gyara su suna ambaton Allah sun zama mutanen kirki ka cusa musu wata abu wata dabi'a da za ta lalata musu tarbiyya ta lalata musu hankali ba karamin tarab taraba su da imani ba karamin sharri bane shi yasa kuke ganin ba ma sassauci akan wannan ko da wasu wala ta dagau kada ku ketare iyaka ya sahabban manzon Allah da manzon Allah da dukkan mabiya manzon Allah innahu shi fa Allah basirun mai gani ne bi ma ta'amaluna da abin da kuke aikatawa nan wala tarkanu إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم